أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da dauran mu na wannan littafin mai tara albarka na ahkamus siyami wal qiyami wal itikafi wa zakatul fitr wallafa fadilatu doktor Abdulkarim bin Abdullah Al-Hudayr rahimahullahu ta'ala wannan wanda shine zai kasance darasi na bakwai a cikin wannan daura insha Allah a yau muna ranar juma'a 25 ga watan sha'ban shekara 1447 hijiriya wanda shi ne 13 ga watan fabriye wata na biyu shekara 2026 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan abin da yake shine daidai da aiki da shi malam yace ma yau zan mu tashi insha Allah qaul musannif rahimahullahu ta'ala fadar malam da yake cewa al-iftaru wal qada'u sha ko buɗe baki shan ruwa ko aje azumi kare azumi da rama azumi awwalan mala yace abu na farko man aftara li udhri shar'i wanda ya sha ruwa ya aje azumi da uzuri na shari'a uzuri ne yazo ya sa ya aje man aftara li udhri shar'i min safarin aw mardin aw hamlin aw rida'in mutumin da ya aje balaguro da uzuri na shari'a uzuri na shari'a shine daga balaguro balaguro ne mutun yayi au mardin ko mutum da ya yi rashin lafiya shi ma uzuri ne na shari'a au hamlin ko mace ce ta ɗauki ciki au rida'in ko mace ce mai shayarwa duka uzuri ne na shari'a wanda yake baka daman ka ajiye azumi fa alaihi siyamu iddatun min ayyamin ukhra to wannan mutum zai kididdige kwanakin nan sai ya rama su a wasu kwanaki ba a kwanakin da ake azumi ba wa yalzamuhu an yaqdi misla iddati ayyamin lati aftara fiha abin da ya dace gare ka shine lazim gare ka zakarama iya kwanakin da ka sha wanda ka sha su ne zakarama wa bayanu zalika fi ma yali malam yace ma yadda bayanin yake gashi nan alha'id wan nifasu alha'id wan nufasa'u wal murdi wal hamil kaga da mace mai jinin haira wadda take rival wan nufasa da mata kuma masu jinin biki an gane ko wal murdi da mace mai shayarwa an gane ko walhamilu da mace kuma mai ciki to wannan sai ni mara ya raba masu yanzu wannan bangaren mata aka raba mai haira mai jinin biki mai shayarwa ko mai ciki yace arafna annal haid wan nufasa annal haid wan nufasa su dai mun riga mun sani mata wanda suke jina haira ko jinin biki an gane ko ya harimu alaihim as-sawm haramun ne gare su sai azumi an haramta musu azumi haramun ne ga macen da take jinin haira ko take jinin biki ta yi azumi wala yasihu minhu malun samata ko da sun yi azumin nan to wannan azumi bai inganta gare su ba malai ce ma ambal murda wal hamil shi ita kuma mace mai ciki ko kuma mace mai shayarwa iza khashiyata ala nafsihima fa innahuma yaftirani ita mace mai juna biyu ko mace mai shayarwa in sun ji tsoro akan karan kansu su hallaka saboda yunwa ko marna abu makamancin wannan saboda shayar wannan da suke ko kuma nauyin juna biyu da ke da kwai ana tsoron hallaka ta zo ma mutum malam ya ce kagari to wannan su za su sha za su sha wannan azumin nan ya dillu li hada hadisu abi abi abi ubay bin ka'b radiyallahu ta'ala anhu hujjar da zan mu doka a wannan cewa ita mai shayarwa ko kuma mai reno in ta ji tsoron kanta zata doyi zata sha shine hadisin Ubay bin Ka'ab yarda Allah ta tabbata gare shi da yake cewa na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi inna allaha jalla wa'ala wada'a alal musafiri as-sawm wa shatar as-salah Allah subhanahu wa ta'ala ya sabke ma mai bulaguro azumi kuma an sabke mai rabin sallah an gane ko kenan sallah mai raka'a hudu kai ta raka'a nawa biyu ba za ka yi bulaguro ba a ce ka yi kasar ka ce a baka ɗauko niyya ba ita kawai niyyar kasar ka ɗauki bulaguron nan shine ka ɗauki niyya kawai da ka huta bulaguron ka bulaguro malaman fiqh sun kawo cewa bulaguro ba na saban Allah ba to kaga wannan hadisin na Ubay bin Ka'ab cewa Allah ya sabke ma dan bulaguro azumi kuma an sabke mai rabin sallah an gane ko wa anil hamil wal murdi'a sawm shi ne sai ya ce ita kuma mai juna biyu da mai shayarwa ita kuma an ɗauke mata azumi mun gane yadda hadisin na yake wannan hadisa a kharajahu abu dawud wa tirmizi wa hassanahu nam wa hassanahu nasa'i ma huddo shi da ibnu majah da ahmad duk sun huddo shi cewa hadisi ne kaga wannan akwai malaman da suka ma sa hashi suka ce ba hasan bane sahihi ne kai tsaye to ita sai malamin ya ce ma fal musafir yasqutu anhu shatra salati wa sawm rabin sallah an sabke ma dan bulaguro sallah mai raka'a hudu zaka yi raka'a biyu shi kuma azumi an sabke ba zaka dawo fa iddatu min ayyamin ukhra sai suka ce wal hamil wal murdi wada anha wada Allahu alaihi masawm siyam ita kuma mai juna biyu da kuma mai shayarwa Allah ya doke mata nauyin mi nauyin azumi fa fihi ma wajhu shubuh bil musafir fi siyami la fi sala sai malamin ce ma suna da kwatankwaci ga mai balaguro a hanyar a bangaren azumi ba bangaren sallah ba ai a bangaren azumi an sarke mai balaguro su ma to an sarke masu amma ai su za su yi sallah an gane ko mai shayarwa za ta yi sallah dole in dai ba jini ba take ciki mai shayarwa za ta yi mai sallah mai mai juna biyu za ta yi sallah dole an gane ko kuma ita ba a rage mata ba sallah cikakken sallah za ta yi to shi kuma mai bulaguro shi ne mala ya ce ma hukuncin ta ya yi kama da na mai bulaguro a cikin asibi ba cikin sallah ba mala ya ce ma wa min al-gharib daga abin da zai baka mamaki anna ba'dhum fahimu min al-hadith as-sabiq anna al-hamil wal murdi taftirani la taftirani la ila badalin abinda zai baka mamaki wasu sosai suke fahimtar wannan hadisin cewa tunda an ce an ɗoke ma mai bulaguro azumi da mi da rabin sallah ita kuma mai shayarwa da mai juna biyu an ɗoke mata azumi gaba ɗaya sai suke ganin cewa ai za su sha azumi ba sai sun raba ba saboda an ce an ɗoke mata an sarke mata ai annahu la yalzamu halqada bala yace ai su da dihin ba sai ta rama ba وأن الحكم وأن حكمهما حكم المسافر في وضع شطر الصلاة cewa dai hukuncin ta ana ita da aka sauke mata azumi wai suke ganin cewa hukuncin mai azumi mai bulaguro ne da aka ce an sauke mai rabin mi rabin sallah kaga da aka ce an sauke mai rabin sallah in ya dawo gida zai rama ta an sauke mai kawai yayi rabi yayi raka abi shikenan sai suka ce to ita ma ai sauke mata da aka yi fal musafir idza raja ila baladihi la yaqdi rak'atayn shi mai bulaguro in ya dawo in ya iso gidan shi bai rama raka'a guda biyu raka'an nan biyu da ya tabla guro ita kadai ce allataini wada'ata anhu wa in can wanda aka sabke mashi fa kadhalika alhamil wal mudi yudau anhu masiyami sai suke cewa kaga haka ne yake ga mai juna biyu da mai shayarwa an ɗauke masa azumi ai annahu la qada alaihi ba fihi cewa wai suke cewa mai juna biyu da mai wannan shayarwa ba su rama azumi haza qala bihi ba'dhum mala yace ma wannan wasu daga cikin su suke hadi wa qad qala bi hadha al ibn umar wa ibn abbas akwai daga cikin su akwai ibn umar akwai ibn abbas akwai ishaq bin rawiya an gane duk sun hadu wannan magana wa ba'd mu'asirin duka daga cikin wasu daga cikin malamai sun hadu wannan magana walakin amatu ahlul ilmi ala khilaf zalik da yawa daga cikin mutane ma abota ilimi malamai sun ce a'a ba haka bane ba ba ana nihin ban mai ciki da kuma mai shayarwa an samke mata azumi kwata kwata a'a ba haka ba ake nihi an gane ko annal hamil wal murdi kal musafir fi ma yakhussu siyam cewa ita dai mai juna biyu da mai shayarwa hukuncin ta ɗaya da ɗan bulaguro akan abin da ya shahi na'am akan abin da ya shahi azumi fal musafir yaftur ma dama wasfihu ma dama alwasf qa'iman shi mai bulaguro zai yi zai sha azumi a kulli yana cikin siffar shi ta bulaguro an gane ko yana cikin bulaguro zai sha azumi wa huwa safar shine cikin bulaguro bi shartihi inda ahli ilmi da sharadin bulaguro a wurin ma'abota ilmi a yanzu misali baka tashi ka je bulaguro nan kawai misali misali ka tashi ka ce ka tafi murya bulaguro saboda zuwan ka murya ka aje azumi ya kai bulaguro kaga karce ne ka tafi to kaga wurin malikiya suka ce balaguran sai ya kai kilo nawa 85 ne ko to kaga ne sai ya ɗauki sharɗin shi na bulaguro bi shartihi inda ahlul ilmi wurin ma'abota ilimi lakin alaihi alqada in ka sha azumin nan in kana so kuma sai in kana so kowane irin bulaguro ne ko da a jirgi ne VIP plus comfortable lahiya lau kai bulaguron nan in ya amsa sunan shi bulaguro sai ka sha azumi in kana so cikin hanyar bulaguro kake an baka wannan ruksai sai dai mi yake lakinnahu alaihi alqada malai ce ma bar dai dole ya rama wannan azumin da ya sha liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu ta'ala da yake fadi fa iddatun min ayyamin ukhra zai a kididdige sai a rama shi a wasu kwanaki daban albaqara ay yalzamu siya ay yalzamu siyamu iddatun min ayyamin ukhra ai ana ne lazim azumin kwanaki wasu sauran kwanaki sun kama shi ya zama dole sai ya sai ya sai ya sai ya rama su na'am wa kadhalika alhamil wal murdi haka dalika mai juna biyu da mai shayarwa fa tashbihihima bil musafir min hadha al hayy min hadha al haythu min hadhihi na'am haysiya ko hisiya na'am suka ce kwatankwata su da mai wannan bulaguro ita mai juna biyu da mai shayarwa ta wannan bangaren ne kenan kwatankwacinta da mai bulaguro ta wannan bangaren ne wahiyar wujubul qada shine wajibi ne dole sai sun rama azumin nan wa annahu la yalzamuha la yalzamuha la yalzamuhuma siyamu fil waqti bi qawlihi ta'ala cewa dai a lokacin da aka ce azumi bai zama wajibi ba kansu lokacin da Allah ya ce wa man shahida minkum shahara falyasum duk wanda ya halarci watan nan to ya dauki azumi to ita mai shayarwa da mai juna biyu a wannan hukuncin hukuncin na bai hauta ba 100 bisa 100 an gane ko sai dai kawai zata rama ne daga baya al-baqara wasabu fi dalika huwa anna wujuda mani'in huwa annahu wujuda mani'un yamna'u min hadha al-wajib sababin wannan shine an samu wani togaciya exception wannan togace wadda ta togace wannan azumin ya zama wajibi gare ta ai yanzu Allah subhanahu wataala yace kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'adudat ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ta Allah subhanahu wataala yace faman shahida minkum shahra falyasum ita ce nam duk wanda yi wata ya riske shi to ya azumin to wannan magana duk wani mukallafi akili jiya mun gani bayanin su ne da azumi ya zama wajibi kansu wannan magana ta zama wajibi kanta to ita mai shayarwa ko mai juna biyu wannan shine abin da ya togace ta daga maganan nan ta zama wajibi a kanta sai kaga ta shiga cikin watan kuma tana ci gaba da cin abincinta an gane ko to wannan shine ya hana ta wa huwa alhamru war rida shine shayarwa ko kuma dokan juna biyu fa alaihi an falaihi ma an taqdiya to gare su na gare su sarama wannan wannan wal hamil wal murdi halatani malai yace ma mai juna biyu da kuma mai mi shayarwa suna da hali guda bi al halatul ula hali na farko na'am an yakhafa ala nafsihima ala nafsihima su ji tsoron karan kansu mai shayarwa ta ji tsoron yaro ya tsotse ta ta galabaita ta galabaita ta bugu an gane ko ko kuma mai juna biyu ta ji tsoron yin wannan ta galabaita ta ta galabaita ta ta kasa ita karakarta fa yajibu alaiha alqada'u faqat in cikin wannan halin dai zata sha kawai ta raba azumi an gane ko halatu thaniya mala yace hala ta bi an ya khafa ala waladaiha an ta khafa ala wal na'am an ya khafa ala waladai hima faqat su ji tsoron iyan nasu kawai su yanzu misali mai shayarwa ce kawai ita ta san ita azumi kyam ne kawai lahiya lau to amma ɗanta ba ya samu madarar da zai sha ba kaga zai shiga garar zai shiga wahala ko kuma mai juna biyu ce ita kawai lahiya lau sai ta yi azumi amma take tsoron ɗan cikin cikinta ya galabaita akan wannan azumin na rashin cin abinci da ta yi an gane ko mala ya ce in suka ji tsoron wannan fa yajibu alaihim alqada wal kafara akan wannan sai su yi mi su rama wannan azumin kuma sai sun yi kafara amma su sha an gane ko wannan shine raje inda halahanabila wa shafi'iyya hanabila da shafi'iyya shi suka rinjayar akan cewa sai yayi mi sai sun sha sai sun yi mi sai sun rama kuma su yi kafara an gane ko amma abin da yake shine wallahu ta'ala alam za su yi guda ko su yi kafara ko su rama an gane ko wallahu ta'ala alam a wurin malaman wannan hanabila da shafi'iyya sun je kan cewa raje kafara ita kuma ta mai azumi shine ka ciyar da miskini kullun kullun ka ciyar da miskini mudu daya an gane ko yace ma na'am ambal marid fa fihi tafsil amma an zo wurin marar lahiya wanda aka ba damar ya sha azumi akwai dogon bayani a cikin shi awwalan abu na farko yace almaridul ladhi yurja bur'ahu akwai marar lahiyan da ana kyautata tsantsan zai warki mutum ne gashi ne sai yake mi yake fali kaga ai fali ko ta kada shi ana kyautata tsantsan kawai dai da ya sha bio complex din shi suka tattaka mishi allurai aka mishi abubuwa kawai yanzu insha Allah gobe shi biya wartsake to kaga ana kyauta satan zai warke wani ciwon ciki ne yake da an dan caccaka mai butil din shi da cimetidil kawai ya dan tashi insha Allah ana kyauta satan zai yi zai warke an gane ko baya ga labai ta wato wannan mara lahiye fa haza alaihi an yaqdi ayyamul lati aftara fiha zai sha azumi amma wannan kwanakin da ya sha su ne kadai zai rama misali kai wata masassaraka sai ta yi kwana biyar kana shan azumi bayan ramadan sai ka rama kwana biyar din nan naka mara lahiya na harko ko mara lahiya na biyu almaridi alladhi la yurja bur'ahu mara lahiyan da ba a kyautata dan ba zai warki an gane ko kamar wanda suke da maladi chronic doctor haka ne ko masu maladi chronic ba a tunanin za su ma yi ana tunanin kawai dai shikenan dai sai ta kai su ko to irin wannan maladin ba a tunanin warkewar su ko kuma wani shi lahiya ce ga ta nan ta kai shi ta kai shi ta kai shi fahaza alaihi an yuta alaza alaihi an yut'ima an kulli yawmin miskinan shine wannan abin da ake so gare shi kullun ya ciyar da miskini guda mara lahiya ne ba a tunanin zai warki to kawai kullun ya ciyar da miskini guda nisfu sa rabin sa'i an gane ko zai ba da rabin sa'i shine ciyarwa min ghalibi quti baladihi na daga mafi yawan abincin garin su min bur'in aw urzin aw ma ashbaha zalik daga daga ko alkama ko shinkafa ko makamancin wannan abin da dai kuke ci kuke yawan ci a garin ku mu yanzu da in zaka bada me zaka bada shinkafa ci eh shinkafa muke ci in kuma irin yanayin gida ne can cikin daji daji kauyuka aksari hatsi ne saboda shi za a yi hura a yi kunu a yi tuwon laushi shine aka yawan ci amma mu nan ka ganin dai ita ce gidan kowa dai ita aka yawanci wasa'ul wasa mutawassitun ma qila fihi shi kuma sa'in da zaka auna ka bada dan madaidaici wanda aka ce a cikin shi kiloyni wa nisf kilo bi da rabi yake tashi wa qila salasa kilo wasu kuma suka ce kilo uku yake tashi fahiya takhtalif hasbu thiqal mikal wal wa khifatihi wasu suna bambanta saboda nauyin abincin ko kuma shafata ɗin shi wani abinci ya yi wani nauyi an gane ko kilo ɗaya da rabi ko kuma wannan wasu malamai suka ce kawai da ka ba mutum kayan shinkawa misali da ka zo ka yi firifaran shinkawa da miya da nama ka ba shi wane yi kyautatawa wurin cidawa kaga ka ba shi kawai miskini kawai da ya zo mi zai yi ya buɗe kwano ya danna kawai ya lahiya launi to haka wasu malamai suka ce in kai haka ka kyautata sosai an gane ko waqtul qada da wannan lokaci ne mutum yake rama azumin shi waqtul qada muttasi'un ila ramadan alladhi yalihi malam yace ma lokacin rama azumi lokaci ne yarwatacce har zuwa ramadan mai zawwa amma dai abin da aka yi so mi da an gama karama ana gamawa kawai yau aka gama azumi cikin kwanakin nan karama don ka samu ka biyo da azumin nafila kamar yadda muka gani baya an gane ko wa aisha وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صديقة بنت صديق عائشة رضي الله تضبط غريتا تقول تناتي وكان يكون علي صوم من رمضان يا كسنتي أنا بينا باش أزم وتر رمضان إيش أم المؤمنين عائشة فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان بن سام الرام والنا أزم سي ونن وتن يازو شعبان an gane ko daga wanda daga sha'ban sai ramadan daga sha'ban sai ramadan kenan ramadan da bara ana bo ummul mu'minin aisha sai irin wannan lokacin take samu tarama shi tace saboda me an gane ko tace ashughul min min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw bi rasulillah shughul ayyuka ko kuma kulawa da take da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kulawa daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take shi ke hana ta min rasulillah daga annabi ko bi rasulillah ko da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke hana ta an gane ko shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a watan da yake yawan azumi shine wannan watan watan watan sha'ban sai ta samu tarama fa waqa Na'am, fa waqtul qada muttasi' bala sai yace ma kenan kaga lokacin ramuwa lokaci ne mai tsawo mai hadi wala yajuzu liman aftara bi uzrin an yu'akhkhira al qada illa ila ba'd ramadanin akhar bala yace bi halitta ba bai dace ba ga wanda ya sha azumi dan wani uzuri wani uzuri ya sa ya sha azumi ya jinkirta ramuwar nan har zuwa ramadan mai zuwa fa iza dakhala ramadanu tali wa huwa lam yatamakkan min al-qada idan ramadan na gaba yazo kuma ana binka azumin bashin ramadan na bara baka samu ba ka biya fa alaihi an yashtaghila bi siyami ramadan al-hali kamar yanzu ana binka azumin ramadan da nawa da goma yanzu kuma mu da ramadan sauran mun kwana hudu ko biyar insha Allah ko Allah kai mu ramadan to yanzu ka gani koda daga yau zaka fara azumi ya kenan misali sai an bi ka to yanzu mi zaka yi zaka yi azumin ramadan na bana bayan ya kare sai ka yi baka ce ba baraka ida ramuwa sannan ka har ramadan na bana a'a na banan zaka doka an gane ko wa yu'ajjil al-qada sai ka jinkirta wannan ramuwa ila ma ba'd ramadan har zuwa bayan ramadan wa aksarul ulama yarawna ala yarawna anna ala misli hadha ma al-qada kafara wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa tare da wannan da irin wannan yanayin sai ya rama kuma ya kafara Na'am, واختار الإمام Bukhari أنه لا كفارة عليه إمام البخاري يتي باب كفارة أكن شي لأن الله عز لأن الله عز وجل عندما ذكر العدة cewa Allah subhanahu wataala kawai cewa yimi fa'iddatun min ayyamin ukar wannan kwanakin nan da ka sha su kadai zaka wannan wasu malamai suna ganin cewa bayan ka sha sai ma kai kafara tunda haka bari Ramadan da ya ƙara kewayo ma an gane ko ka karama azumin nan kuma kai kafara ka dinga bada ka dinga ba da nisfu sa'a kullum an gane ko sai imam bukhari ya ce bai ganin kafara walam yazkur sawaha wa yazkur siwaha ba ambaci ba wani kafara walakin al ahwat ikhraj al kafara abinda yayi daidai shine dai malam yace babu kafara a hudda kafaran nan wa bi hadha afta jam'un min sahaba diyawa daga cikin sahabbai haka suka je daga cikin su shine ibnu abbas wa ibnu umar wa abu huraira duka sun she akan cewa babu kafara wa bi hadha afta jam'un min sahaba وإلا فمن فمن حيث الدليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل عليه أسامو wani dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili akan wannan malai yace salisan kashin mutun na uku man aftara li ghairi uzrin shar'i mutun ne to kawai takankanas dan dirga da renin wayo yazo ya karya azumi ba tare da wani uzuri ba kawai ta gangame ya karya azumi malai yace cewa amma man ta'ammada al-fitra fi ramadan wanda ya karya azumi da gangam a cikin watan ramadan fa innahu jaa fi hadisi fil hadis labari ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce man aftara yawman min ramadani wanda ya karya azumin shi rana guda a cikin watan ramadan min ghairi uzrin wala mardin ba tare da wani uzuri ba ba tare da rashin lahiya ba lam yaqdihi siyamu dahr wa insabahu wannan karya azumin nan da kai ko ka rama shi da azumin shekara guda to wannan an gane ko azumin nan bai rama shi akwai ɗan rauni a cikin wannan hadisin ko wa haza zajrun wa tashdidun min hazihi al-kabira wannan ana tsawatar da kai kuma ana shaddada ma ne akan wannan babban zunubin saboda karya azumi ranar wuni na Ramadan da gangan ba karamin zunubi bane la Allah ya tasahadu an-nas fil fitr dan kan mutane su yi sakaki su dinga karya azumi wa illa fal qada wa inda al-jumhur lazim jumhurin malamai sun ce dole in ka karya sai ka rama amma dai babban tamkeken lahi ne kai bal min babil aula bar dai abinda ma tilas ne karama wannan azumin wallahi yadhhar anna man aftara ramadan nam radhan min umrihi fala yakhlu min halatayn to abinda zan mu gane sai ga wani ba rana ɗaya bace ya karya wasu kwanaki ne daga shekarun shi wani lokaci ne daga cikin shekarun shi ya karya na azumi an gane ko a ce cikin shekarunka ba su ɗaya ba kana karya azumi to malayin ce baka kushe hali bi al'ula hali na harko na'am mala yace an ya tamakkan min ma'rifatu miqdari ma aftara min ayyamin walau bi khalabi zannihi an gane ko wala yashqa alaihi qada'uha fa yalzamuhu qada'u kaman mutun ne sai ya samu wato yana da gwargwadon abin da ya sha na daga kwanaki ko da kawai ina mutum ya ce ina kyautata ta shekaran nan dai guda uku ta harko-harkon balaga ko bin nan ta harko-harkon balaga ba a rasa azumi uku da aka karya da gangan kaga kana ilike da shi ko ba a rasa azumi goma da aka karya da gangan haka an gane ko to wannan kaga ai ka san nawa ne ala aghlab zannin ka bai wuce azumi kaza ba malam yace kuma baya baka wahalar ramuwa ba to wannan dole ka rama su an gane ko asali malam yace nabi Allah yastati'u harsuha Allah yastati'u harsuha mutun ne to kuma bai san ma adadin azumin da ya sha ba bai ma sani ba li kasratiha saboda yayi tasha yayi ta yayi ta hayanin shi a duniya kawai da an ya sha ya karya azumi aw istata'a hasruha lakin ya'jizu an qada'iha ko kuma yana iya kididdige su amma dai bai iya rama su kamar misali yace to ni dai ina ji a balaga ta ma yanzu shekara goma sha biyar kuma a shekara goma sha biyar ɗin nan kowace shekara ba a rasa wani azumi nawa wani azumi ishirin da aka taba wanda ya zama gurgu kaga kenan ya tashi azumi nawa kusan azumi ɗari uku sai ya ga bai iya rama wannan azumin ya ƙididdige amma ya ji bai iya ramawa saboda yawan shi likasarati zalika saboda yawan shi fa alaihi na izinin tauba wal istighfaru wal azma ala adamil auda to wannan kaga tuba ce ya kamata yayi dan yayi babban zunubi ya zo ya tuba in ya tuba kullun a same shi yana ta istighfari bayan istighfari wal azma ya ɗauki niyya mai ƙarfi ala adamil auda akan abada ba shi ba sake zunubi ila mislu hadal fi'l zuwa irin wannan zunubi wan nadamu ala ma fata yayi nadama akan abin da ya wuce haka mai ahadari yace ko ka tuno kai kuka da hawaye ka zubda hawaye ni ne nayi kaza ni ne nayi kaza ka hoshe da hawaye ka roki Allah ka tashi kai sallah ka roki Allah wal iksar minan nawafil sawmi kawai kuma ka yawaita azumin nafila yau ka yi alhamisu juma'a ko kuma ka yi na annab dawud ka yi ayyamul bi duka ka yawaita azumin nafila saboda kai ka tabka wani irin zunubi dole ka yi istighfari ka tuba kuma ka yi ta azumin nafila Allah ya yi ga damar ya kau da kai ya yahi ma wannan wannan tabo gaza da kai Allah kare mu malam yace sunanu siyami sunnonan azumi daga cikin sunnonan azumi babbar sunna da aka fara kawo a suhur yin azumi yin yin sahur wurin azumi sabata fi sunna ya tabbata a sunna min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata gare shi kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahharu ya ku jama'a ku yi suhur fa inna fi suhuri baraka saboda a cikin suhur akwai albarka wal baraka khairun kaga albarka kuma ai alkhairi ce an gane ko alkathira mai yawa ala ruhin wal badan akan ruhinka kuma akan jikinka wa haza amrun bi sahur wannan kaga annabi umarni ne ya ayi sahur an gane ko wal asalu fil amr al wujub shi kuma asali a al'amari in an ce an maka umarni kan kaza to yana nuna cewa wannan abin da zaka yi wajibi ne an an ce na maka umarni kai kaza to wannan umarnin da na maka ya zama wajibi gare ka an gane ko wa mimma sarafahu an al-wujub al-illati al-mazkura abinda yasa sahur bai zama wajibi ba dan an kawo wannan illa an ce wahiya baraka an kwadaitar da kai an ce albarka ce an gane ko fa talabul baraka mustahabun nema albarka abu ne wanda yake mustahabi ana son ka nema albarka wahiya al-ghaya ita kuma baraka ghaya ce albarka ghaya ce wata makura ce falusul ilaiha la yumkin an takuna wajiban to ka ce sai ka kai makura akan gaya abu ne wanda bai yiwa a ce wajibi ne wali haza kana sahur mustahabban yace saboda haka sahur mustahabbi ne to anan akwai wata magana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar a yi ayi sahur kuma har yace albarka ce dan a wani ruwaya isahat yace tasaharu walau bil ma ku yi sahur ko da ruwa ne ko ruwa ne ka tashi kai sahur an gane ko munan muna da wani matsala sai ka gamta yana cewa ni balle suhur wallahi ni azumi nake ba sai na yi sahur ba bawan Allah ba gwanin ta baka ce batawa ne kake da yawa zaka ga muna hadi ni balle iya sahur ban da iya sahur in nayi sahur wahala nake sha annabi ya ce akwai albarka kai kuma ka ce akwai wahala kenan ka gani bai yiwuwa wannan da wancan su zama daya ka saba umarnin wanda layan tuqanil hawa kuma kai ka kawo abinda kake tunanin shine a'a in kawai baka yin sahur tashi sha ruwa koma ba a ce ba sai ka cika cikin kada abinci a ba tilas ba ne me saho kawai ka ci abu a lokacin nan saboda albarkar da ke da kwai cikin shi an gane ko ba gwaninta ba ne ka ce kai hobar ka sahur kai haka su mutum yana haɗi ni inda yi sahur ka za ka za ina ana son a yi sahur ya ce wa min fada'ilihi daga cikin falalolin da ke da kwai a cikin yin sahur annahu summiya bil ghada'i al mubarak annabi ya kira shi da sunan abinci mai albarka kama fi hadisin irbad bin sariya game daga yazo daga hadisin irbad dan sariya yarda Allah ta tabbata gare shi haisu qala lokacin da yake cewa irbad da yake cewa da'ani rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni in zo mu yi sahur a cikin ramadan fa qala sai annabi yake ce mani halumma ila al-ghada'il mubaraka ku zo jama'a ku zo izuwa abinci mai albarka kenan sahur abinci ne mai mi injuwa rasulullah kenan kaga dole kuma mu nemi abinci mai albarka annabi sai ya kira jama'a yace musu me ku zo izuwa abinci mai albarka abin da gaba yace ma fihi mukhalafatu li ahlul kitabi wa ittiba'is sunnah in a cikin yin sahur akwai saba mai yahudawa da nasarawa ahlul kitabi an gane ko kuma akwai bin sunna duk wanda ya sahur ya saba musu kuma ya bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce ma fa fil hadith a cikin hadisi inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab ahlul kitabi akul sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yace aklatu sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yace bambanci tsakanin azumin da azumin wato mazawali ta yahuda da nasara shine cin sahur su ba su cin sahur mu kuma muna cin sahur shi yasa ana son a ci abincin sahur na gaba daga cikin falalar sahur salatullahi wa mala'ikatuhu alal mutasahhirin Allah da mala'ikun shi suna maka salati suna ma addu'a duk masu yin sahur Allah da mala'ikun shi suna mai suna mai addu'a kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana fa inna allaha azza wa jalla wa malaikatuhu yusalluna alal mutasahhirina saboda ka sani Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikun shi suna yi ma wato masu yin sahur yin wannan salati suna musu adda hadisin abdullahi bin umar ko haka zalika daga cikin falalar sahur shine waqtus suhur huwa huwa huwa waqtul istighfar lokacin sahur shine lokacin yin istighfari an gane ko lokacin istighfari allazi madaha Allahu mustaghfirina fihi wanda Allah subhanahu wataala yayi ma yayabi yayyaba ma masu neman gafara a lokacin sahur kan sai Allah yake cewa menene Allah subhanahu wataala yake cewa wal mustaghfirina bil ashar da masu neman gafara masu yin istighfari a lokacin suhur can kuma Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kadan daga cikin dare suke yin me suke kwantawa su yi barci mutanen kirki kenan wa bil ashar a lokacin sahur sai su yi ta istighfari shi yasa ake son lokacin da ka tashi sahur kana sahur ka dinga istighfari in ka yi da kai ta istighfari Allah ya yaba mu masu istighfari a wannan lokacin ko sallah ka tashi sallar dare kai kai kai kai kanu qalila min al-layli ma yahjaun in ka zo wurin sahur tsaida ta istighfari shine Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun na'am na'am shine sai ya ce ma to daga cikin abin da ake so ta'khiru ta'khiru suhur ta'khiru suhur jinkirta jinkirta suhur ka jinkirta shi fa fil hadith a cikin hadisi yazo la tazalu ummati bi khairin ma akharu suhura al ummata insha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta taba gushewa ba cikin alkhairi a kullun tana jinkirin suhur wa sabata an Anas bin Malik radiyallahu anhu ya tabbata daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata gare shi an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu kala daga Zaid bin Thabit yarda Allah ta tabbata gare shi Zaid bin Thabit yake cewa annahu qala yake cewa tasahharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati sannan sai aka tashi zuwa sallah qala anas sai anas yake cewa qultu li zaid sai nace ma zaid kam kana bainal azani wa suhur kaman gulgudan minti nawa ne tsakanin kiran sallah da suhur kamar kiran sallah a tsaye da sahur da yin sahur ka yi da sahur kamar kuna yi da sahur din minti nawa aka yi sai aka yi kiran sallah mun gane ko ala sai ya ce qadur kham qadur 50 aya kamar gwalgwadon aya 50 karatun aya 50 ka karanta aya 50 sai ka ce mana yanzu kamar minti nawa kamar wani minti 30 zuwa 20 haka ne ko ka kakkata shi kamar misali yanzu kana iya tsaye da sahur yanzu wurin Trent haka haka da ko sankiyar Trent kakka tashi tun katurar katurar ka tashi ka ce za ka yi sahur kuma ka koma a baka shinkirta sahur ba daga sunna ana sa a jinkirta sahur kuma kaga ka kame wani lokaci na dare kamar bayanin mu na jiya ai sai ka rike wani lokaci daga cikin lokacin dare na'am wa fi hadal hadith na'am مشروعية الاجتماع على مثل هذه الأمور من السحور والفطور وغيرها yace daga cikin wannan hadisin zan mu gane an shar'anta cewa mutane za su iya haduwa wuri daya su yi suhur ko su yi sharuwa ko makamancin wannan an gane ko wa min afdalil a'mali an an tuksir al-aidi ala ma'idatil abdi da yana daga cikin wato fiyayyen ayyuka cewa hannuwa su yi yawa a cikin kwananka kwana abincinka an gane ko kai ya zama to kwana abincinka kai kadai kai kadai ne kawai kullun kai kadai ne babu wanda suke zuwa ku sharaka cikin kwana abincinka yana da kyau ka hudu abincinka ka kira jama'a a zo a yi sahur ka kira jama'a a zo a sha ruwa ka kira jama'a a zo a ci abinci kwana abincinka kai ya kasance kai kadai ne yana daga cikin manyan-manyan ayyuka wannan wa an yuhsal bi zalika ila nasi ka kyautata ma mutane da irin irin wannan abincin an gane ko wa yatasaddaq alaihim haka zalika ka masu sadaka wa fil ijtima'i ala ta'ami baraka sannan ka sani a haduwa cikin cin abinci a kun za ku haɗu kuna cin abinci akwai albarka abincin sai Allah ya sanya mashi albarka bayan ya sanya mashi albarka wal ulfa wal mawadda da ƙaunar juna da soyayya tsakaninku za ku samu fahimtar juna da soyayya da ƙaunar juna tsakaninku kuna cin abinci tare kun haɗu wannan ka hudu an ci abinci wannan ya hudu an ci abinci yana haɗa kan jama'a an gane ko wannan kenan ولا يفهم من هذا استحباب استرسال في الأكل إلى ما بعد طول الصبح إلى ما بعد طلوع الصبح wannan ba yana nuhin cewa ba ka ci gaba da cin abinci har zuwa kulluwa alfajir la'anna al-akla ba'da tulu'i subhi ma'a ilmi bi tulu'ihi mubtilul lisan saboda in ka ci abinci tare da bulluwa alfijir ka san cewa alfijir ya keto kuma ka ci abinci ya bata maka azumi an gane ko ana son a shinkirta sahur amma kakka ja ka yi ta shinkirta shi har zuwa bulluwa alfijir a ka kame wani minti goma ka minti sha biyar ɗinka an gane ko wani trant sankiyar trant yanzu tun da sankanta ake kira sallar fijir ko sankiyar trant ka tsaida misali ko kuma wani van ko kuma karanta haka makamancin haka dai ka riƙe dai wani juzu min al-layli insha Allah Allah ta'ala da malai ya ci gaba da cewa ta'jilul fitr gaggauto da shan ruwa gaggauto da min bude baki can mun ga jinkirta sahur yanzu kuma gaggauto da bude baki yana daga cikin sunnonin na harko sunna aka ce me yin sahur na biyu gaggauta wannan jinkirta sahur na uku gaggauto da shan ruwa yustahabbu ta'jilul fitr sunna azmi ne ana son ka gaggauto da shan ruwa li hadisi sahal bin sa'id as-sa'idi sahal bin sa'id as-sa'idi hadisin da ya kawo radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yace la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba cikin dumbun alkhairi akul suna gaggauta shan ruwa an gane ko ما أجل الفطرة ولكن لا ينبغي أن يفهم التعجيل على أن الفطر على أن يفطر الناس قبل تحقيق من غروب الشمس با أنا نهي بكو غغوتو da shan ruwa mutane su zo su sha ruwa kamin rana kamin rana ta fada ta qabla ghurubi min min ghurubi shamsi kamin rana ta fada لأن الفطرة قبل غروب الشمس مبتل للصوم dan duk wanda ya kare yayi sha ruwa kamin rana ta fada azumin shi ya bace وبعض الطوائف مبتدئة كالروافدة ينتظرون إفطارها حتى تشبك النجوم وسكما متاني كما إن شيء سنة جنكرتا شروانسو حسي تورارو سنيمي سنتاكولي سنغمي دجونانسو سنشكتكين جونانسو wafi haza mukhalifan lissunna as-sahiha a cikin wannan akwai saba ma sunna wadda sunna ce ingantatta as-sahiha budadda wadda take clear wa baqa'ul khairi wato wanzuwa alkhairi wastimirarihi da zartuwa alkhairi manutun bi tajil fitr ya dauri ne ya damfaru ne da gaggauto da wato shan ruwa fa iza akhara al-iftar zala al-khaba zala al-khairi idan kuma mutun ya jinkirta wato shan ruwa wato alkhairin ya gushe wasabata shar sannan sharri ya tabbata wa iza amata nasu aha as-sunna ahyau bid'a la budda in mutane suka kashe sunna to dole sai sun raya bid'a sunna annabi da an da rana ta hada a kiran sallah a sharuwa in ka ce sai kaza ta kwanta sai an yi wane ne ka kirkiro wata bid'a da ka kashe sunna annabi to karkashin ta sai kaga wata bid'a ce ka ka kirkiro mallan yace daga cikin sunnonin azumi istikhdamu suwak lisa'ir shine mai azumi ya dinga aiki da aswaki zahab ba'da ahli ilmi ila karahiyati suwak lisa'ir wasu malamai sun je cewa makruhi ne mai azumi ya yi aiki da aswaki li'annahu yazilu khalufum sa'id wai saboda aswaki yana hudda warin bakin mai azumi wa khalufu mamduhun fi shar'i shi kuma warin bakin mai azumi abu ne wanda ake so a shari'a bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam da madar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam la khalufum sa'ib atiyahu inda Allah min rihi miskin wannan waruwarin bakin mai azumi ya fi daɗaɗa a wurin Allah da kamshin turaren almiski wahina izin la yustahabbu siwak wai saboda haka ne suke ganin cewa bai halitta ba mutum yayi siwaki ba mustahabbi bane mutum yayi siwaki bal atlaqa ba'dhum karahiyya au khilaf aula wasu ma har sun ce makruhi ne mai azumi ya aswaki ko kuma ya saba ma abin da ake so wa zakaru hadisan da'ifan sai suka ba da hujja da wani hadisi mai rauni iza sumtum idan kuka yi azumi na'am fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashi kenan wai ku yi aswaki da sahe kal ku yi aswaki da marece wannan hadisi da ifi ne an gane ko wai in kun yi azumi kal ku yi aswaki da ku yi aswaki da sahe kal ku yi azumi da marece lakin al umum al ahadith yushiru hadha al waqt al mustasna indahum bar dai wannan lokacin da suka ce ka aswaki da yawa daga cikin hadisai suna nuni akan wannan lokaci ana aswaki da shi fa sawabu annahu mustahabbun abinda yake shine daidai yin aswaki shine mustahabbi fi kulli waqtin li sa'im wa ghayrihi a kowane lokaci ga mai azumi ko kuma mara azumi yin aswaki shine mustahabbi gare shi amma ma allalu bihi min izalati khalufan min as-sa'im abinda suka kawo hujja gare shi cewa wai za a kore waruwarin bakin mai azumi an gane ko mala ya ce ma almamdu shar'an wanda ake son shi a shari'a Allah subhanahu wataala yana son shi fa inna hazihi ra'ihatun la tanba'ithu min al-asnan wannan waruwarin ai ba waruwar bane ba wanda ake yake hutuwa daga haƙori wanda aka ce waruwarin bakin mai azumi ya yi turaren miski kamshi ba na haƙori ba ne ba wari ba ne na dauɗa haƙori wa inna ma tamba'isul ma'ida wanda tamba'isul ma'ida minal ma'ida wanda uwal hanji ne take hudduwa kasan in uwal hanji babu komai ciki zata watsu wannan waruwarin wallazi na'am yazulu na'am wallazi yazulu inna ma huwa asarul mawjud al-asnan shi wannan yana yana korewa wanda saboda gurabun da ake samu a haƙori wai in kana aswaki kana hudda wannan a ba wannan warin bane ake so na can uwal hanjin ne ake so an gane ko sunna ta ƙarshe wanda malam ya kawo anan shine ma ya qulu lisa'im liman sabbahu aw shatamahu abinda mai azumi zai ce ma wanda ya zage shi ko kuma yayi mai ya gaya mai bakan magana sabata fi sunna min hadisi abi huraira an ya tabbata a sunna na daga hadisin abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza kana idan ya kasance yau musomu ahadukum dayan ku yana azumi ranar azumin dayan ku fala yarfas wala yaskhab kar mutun yayi ne rafasu ya shashshan zance kuma kar mutun yayi kururuwa ta gardama fa in sabbahu ahadun aw qatalahu idan ɗayan ku wani ya zage shi ko yake nuhar shi da hada yake neman ya yake shi falyakul yace mashi innum ra'in sa'im ni mutun ne mai azumi azumi nake arrafasu bala yace ma idan aka ce arrafasu kalamun bazai zance na batsa shine ake ce marrafasu sawa'an kana ma ya ta'allaq bin nisa'i wa huwa al-aqrab cewa zance na batsa ne akan mata ko kuma wanda shine kusa akan rafasu am gairihi ko kuma kawai ba tsace kai haka nan ma wasahabu shi kuma kururuwa kalamul ladhi fihi rafa'u sauti wal laghtu shine zancen da ke da kai daga murya da kuma jayayya ta gardama kamar wanda yake ta da hada wa yu'addi ila shaja'in wan niza yana isarwa zuwa hada da kuma jayayya fa kullu hadha mamnu'un minhu muslim mutlaqan wa innan duka ka gani abinda aka hana musulmi ne yayi su gaba daya ba a san musulmi yayi wannan abin wa yata'akkadu al-man'u minhu fi halis siyami wato hanin yana da karfafa a lokacin da yake azumi fa'in tadda alaihi bilisanihi au biyadihi au bisilahin in wani ya zo ya riske shi da wuka ko da hannu ko kuma da harshen shi ya yi mai ta'addanci falyakul kawai mai zaka ce mai inna murin sa'in ni mutum ne mai azumi ban da hada mai azumi bai ya hada bai ya zage ya khubiruhu bi zalika ka bashi labarin wannan liyakuffa don ya tsaida wali ya alama annahu laysa bi ajizin an radd alayhi don kuma mutun ya san cewa wai ba ka kasa bane ba ba rago bane ba bare karama bugun da yama ko wani abokan cewa nan inna ma tahjuzuhu hazihi al-ibadatu allati talabbasa biha kawai wannan ibadar ce da ya shige ta ita ce kadai ta hana shi wato wato ya rama ya rama wannan abin wannan su ne daga cikin kaɗan daga cikin sunnonin azumi da malam ya kawo na ya kamata mu tsaya insha Allah yau sai Allah ya kai mu gobe muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi min makruhati siyami daga cikin abin da aka karhanta na azumi fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له قلنا ندعوه يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا فيه يا أرحم الراحمين وأصلح لنا قلوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وإنا نسألك كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته